إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na lahadi a yau muna tara ga wata na zulqa'ada shekara ta 1447 hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda haka in ya dace wa 26 watan hudu miladiya ta 2026 da izinin Allah za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafin riyadu salihina min kalami sayyidil mursalina sallallahu alaihi wasallam wallafan shehun malami al'imamun nawawi Allah ya rahama gare shi muna cikin babi na 266 babi da ke magana akan haramcin zagin musulmi ko aibanta shi ba tare da haƙƙi ba malam ya buɗe mana wannan babi da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina lalle waɗanda suke aibanta masu imani maza da mata ba tare da wani abin da masu imanin nan maza da mata ba iktasabu suka tsururta ko suka aikata za ka aibanta su a kan abin da musu aikata ba in kai haka Allah ce faƙaɗi ihtamalu duk wanda ya haka to haƙiƙa ya aikata buhtanan aiki wanda yake na ƙarya da ƙage wa ithman da aikin zunubi mubinan wanda yake a ƙarara kira duk wanda ya zargi wani mutum mai imani namiji ko mace bai gairi maktasabu ba tare da abin da suka aikata ba ka zarge su da shi to ka sani cewa lalle ubangiji subhanahu wata'ala zai musu sakamako akan wannan mun karanta hadisin abdullahi ibn mas'ud sannan kuma da hadisin abu zar al-ghifari wanda akan shi muka tsaya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yarmi rajulun rajulan bil fisqi babu wani mutum wanda zai jehi dan uwan shi da kalma ta fasikanci ta cewa ni fasiki ne awil kufri ko kuma ka ce wane kafiri ne mazalla ce illar taddat ilaihi face wannan abin sai ya komo zuwa ga wanda ya faɗe shi amma illam yakun sahibuhu kazalika wanda ka ce ma fasiki ne ko ka ce mishi kahuri ne sai zama to wannan kalmar ta tahi jikin wannan mutum ba fasikanci ba kafirci to za ta komo zuwa gare ka kai da ka faɗi da kenan kai hankali da bakinka matashiyar karatu a yau malice wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala al mustabani al mustabani ma qala fa'ala al badi minhuma hatta ya'tadi al mazlum rawahu muslim abu hurairah Allah kare da gare shi yake ambata cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce almutasabani masu aibanta juna guda biyu ko masu zage-zage ka hwaɗi ya hwaɗi ka zaga ya zaga mazala ce ma qala yana a kansu abinda suka hwaɗi ai ismu ma qala minas sabbi zunubin abin da suka faɗi na zage-zagen nan yana nan a kansu ya ce fa'alal badi na akan wanda ya fara yin zagi min kuma a cikin mutanen nan guda biyu zunubi yana saman kanshi yanzu misali mutum ne ya zage ka sai karama bakar laifi a wajen Allah bakar laifi waje za'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha mutum ne maka ba daidai ba sai ka gaba za ka iya haƙura ba sai ka rama ba laihi kai ba to amma da mazala ke ta fa'alal badi minhuma akan wanda ya ƙiri wannan abin ya fare shi zunubin gaba ɗaya kan shi yake idan ya zage ka sai ka rama to da zunubinka na zagin nan da zunubin shi duka akan shi zubi ya ce hatta ya atadiyar mazlumu har sai wanda aka zalimtar ya yi ta'addanci da ya maka zagi ɗaya kai sai ka caccaka mashi zagin ka ce ni zai taba bari in zazzage shi kai kace-kace da shi kaga yanzu ka wuce inda aka yi mi inda aka tsaida ka to yanzu wannan ta'addancin da kai ka wuce to kuma kai ma daga nan ka shiga cikin abin da ya shafi zunubin al-mutasabani maqala masu zagayya guda biyu na a gare su abin da suka faɗa wanda ya fara zunubi yana kan shi hatta ya atadiyal mazlum sai wanda aka zalunta shi ma ko kuma misali mutum ne yazo sai mare ka sai karama ko kuma da ya zo da ya bayan ya mare ka ya maka daya kai kuma da ka tashi da kan mare shi gara halu sai ka mizo shi daga can to kaga wanda kaya ta'addanci to yanzu kuma laihin abin da kai yana na saman kanka ya maka mari daya ka mushi mari nawa ka mushi mari biyu a saboda gobe ka samu zunubin ka eh mafi yawa zuciyar da haka take raya ni za ta ba ai shine abin da ya kasa Abu Jahal Badar su har su ne za a yi tunanin a tare ma dukiyar su to wani su ladabtar da masu imani ashe jini ne ke dokar shi mala ce wannan hadisi yana karantar da mu kamar da al-Imam an-Nawawi yace ma'anahu anna ithmas ismal ismal as-sab al-waqi'u bainahuma yahtassu bil badi minhuma zunubin da aka yi na zage-zagen nan ya zo maka zagi biyar sai ka mashi zagi biyar to duk zunubin wannan zagin guda goma da naka da nashi duka za a ɗoka ne a ɗora mashi shi saboda shi ya faru zagin eh illa an ya tashawaza sani sai dai in na biyun ya wuce iyaka kamar da manzala sallallahu alaihi ambata amma ana son mutum mai imani zaman to iya da me yahiya shi da Allah ce wala man sabara wa ghafara inna zalika la min azmil umur kaga mutumin da ya hakuri ya gafarta ya yahi wannan iya daga cikin mafi girman al'amura a maka ka nuna kan ba maka ba amma wanda ya rama ko bai laifi ba addinance malaci wa anhu qala utiya an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bi rajulin qad shariba قال اضربوه قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله قال لا تف لا تقول هذا لا تعين عليه الشيطان رواه البخاري أبو هريرة الله قال الرأى قريش ديكي قال أمبت تشيوى أتي النبي صلى الله عليه وسلم أنزو ومن زن الله سيرا دا أمنش الله استبتع قريشي برجل قد شرب da wani mutum ya sha kamar da bahaushe shi ma kake hudu ku a cewa da sha yake amma kuma an san kayan sha suna da yawa ku amma daga an ce sha yake an san me yake sha eh to shine anan suka cewa bi rajulin qad shariba ya sha kina sha giya qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idribuhu ku bige shi eh ku ba shi kashi qala abu hurairah abu hurairah yake cewa minna dharibu bi yadihi akwai mai bugon mai bugon mai bugon shi da hannu wadaribu bi na'alihi akwai mai bugon shi da takalmi wadaribu bi thawbihi akwai wanda kuma wani tsimman rigan shi ne zai doka ko kuma wani rawani da yake da ya rika ya rika buga mishi kenan dai kamar ana kwara mishi akan abin da yayi bai kyauta ba lokacin da aka yaka falan man sarafa lokacin da wannan wanda ya sha giyan ya tahi qala ba'dul qaumi sai wasu daga cikin mutane suke ce mishi kenan suka raka shi suna ce akhzakallah Allah ya walakantar da kai ko Allah kumyatar da kai eh wani hodi mushi haka nan akhzakallah ay ahanakallah wa adhallaka Allah ya walakanta ka Allah ya kaskantar da kai wani hodi wannan magana qala mazalla yace la taqulu hada kar ku hada haka la tu'inu alaihi shaytan kar ku taya shaytan akan dan uwanku idan kuka tsitsine mushi kuka nuna cewa ai mutumin banza aka zo kanshi an kare to wanda sai ce to shi kenan ai tunda ma ga ma abin da ake kallo na da shi shi kenan kawai sai ya ci gaba da abin da yake lalaci ne wanda wannan kuma ko a cikin zamantakewan yau da gobe kar mu kar ai abin da za a kwara ma mutum musulmi akan wani abin da la'alla zai iya sa shi baya akan abin da kina alheri misali da ya taba abubuwa haka yanzu yau ya fahimci sunna sai wani rigima ya haɗa ka ce kai yaushe ma ka fahimci addini ko yaushe ma ka fahimci sunna ko kuma kai kaza ne wannan bai kamata ba ko kuma misali wani ya musulunta da ba musulmi bane ba a ce wannan wasu yana takatsantsan yana tsaye yana jin kuma yana tare ana takatsantsan da sabbin shiga musuluncin nan kaga wannan bai kamata ba saboda za kamar kuna zuga shaidan ne akan shi mazalla ce la tu'inu alaihi shaidan kar da ku zuga shaidan akan wannan dan uwan naku wannan hadisi yana karantar da mu abubuwa kama ka jawazu iqamati iqamati haddil khamri bid-darbi yace bi ghairi sawdi halaccin tsayar da haddi na shan giya ba tare da bulala ba eh kenan kaga wanda akwai mai bugu da hannu akwai mai bugu da tsumma akwai bugu da da da da abin da ya shahi takalmi sannan kuma wannan hadisi yana karantar da mu adamu du'a ala al-asina baya halatta ku rika sakin baki ku rika addu'a akan masu saban Allah haka kai tsaye yake cewa bima yub'iduhum anillah game da abin da zai nisantar da su daga Allah wa yusa'idu alaihim ash-shaytan shay'a a samu taimakon shaytan kuma akai ya zama to tunda kun zo na an kore ni ya zo wajen inda ya kamata a ce an tallabe shi an kore shi an nuna ba kowa bane shi walakaitaccen abu ne kaga sai ta can wajen mutanen me mutanen banza sai ci gaba da wannan wannan yana faruwa wasu lokuta game da yaron da Allah ya jarrabe shi ya zo ta hanyar da take ba ta aure ba yaron da aka samu haka eh bahaushe ya ce dan gaba da fatiya eh to irin wannan shi ma so da yawa za ka samu mujtama inda ake ciki kamar yana ƙara taimaka wa shaidan akan yaron maimakon a jayo shi sai zama to abin kyama sai zama to abin aibantawa yana ƙoƙarin addini ma wani so yake wani abu ya haɗa su ya gaggaya mushi magana ya ce kai da ba ba ɗan shari'a ba ne ba kaga wannan bai kamata ba bai kamata ba kuma kai da ka zo ta hanyar hanyar aure ni'ima ce ubangiji subhanahu wata'ala ya maka shi da ya zo ta wancan hanya ai bar shi aka sa hannu ba da shawarar shi kai da ka zo da gidan suwa ne da aure ko gida kaza gida kaza kai ba da hannunka ba kowa haka ne Allah ya ga dama yawan nake shi da haka kenan karka goranta mishi akan abin da yake ba in zaka goranta ba to har gwanda gwanda wanda shine ya aikata zulubi shi an bai tuba ba amma idan ya tuba ayi kokari a mance wannan magana kaman ba a yi ta ba sannan kuma za ka rika jin maganganu halaccin limancin shi ko rashin halacci in yi sallah ta yi ko ba ta yi ba bawa ne na Allah man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun Allah ta fala nuhiyannahu hayatan tayyiba wa la najziyannahum ahsanahu wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun babu wani ka'idan cewa dole sai wani aiki ne na ba daidai ba addini ya haramta sai wani musulmi ya kuskure ya aikata wannan aikin a cikin wannan kuskuren kuma sai aka aiho da da'a wannan bangaren to wannan yanda kai da kake jin cewa kai ne ku ne yan ajin tabarkalla famin ku a garin kaza tahi kowa wallahi in baka bi Allah ba Allah sai kai ka wuta wancan da ake gaba kowa bane ba in ya bi Allah Allah kai kai shi aljanna shine kaida ta ubangiji naka ba wani abun alfahari bane ko wani abun dagin kai nazo cikin fami kaza kokarin ka ne ba kokarin ka bane ba ganin dama ubangiji ne aka aiho ka ta hanyar aure ganin dama ubangiji ne inda ya daga dama ta hanyar da wancan ya zo kai ma sai ka zo ta wannan hanyar da aka to kar mu rika taimakawa shedan akan akan ƴan uwanmu da aka in yi limanci yayi in limanci yayi babu wani yadda kowa zai iya shi ba haka zai iya babu wani matsala tunda babu wani abu na addini da ya ware shi Allah ya yi wanda ya aikata aiki kyakkyawa namiji ko mace to wannan mutumin za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi a nan gidan duniya sannan za mu sakamako game da abin da ya aikata na gidan duniya na agobar kiyama wannan abin da ya aikata shi ne aiki alheri ko Allah zai mashi a sakamakon aiki alheri kai da kake ga cewa kai ne ɗan gidan suwa da ko kai ne wane Allah sai azabtar da kai ga abu lahab nan duk yanda kake jin cafa minka ta kai mataki kaza kuku ne ɗan dangi ka kai abu lahab ba kai shi ba amma ga shi na ce ka tabbata yadda abi lahabin watan ya tsinu ya walakantu Allah ya tsine mishi albarka ana ta tsine mai albarka ana neman kusancin Allah da wannan yin kuma yau in ka zo ka ce bai tsinu ba to kana jayayya ce da kana jayayya da ubangiji subhanahu wataala bal hasali kana iya barin musulunci jumlatan wa tafsila haka ga irin su abu talib mahaifin aliyu shi ma nafsu shai ga irin abdulmutallib shi ma nafsu shai ya ce ana ala millati shi abu abu talib ya ce ana ala millati abdulmutallib ya ce ina kan addini abdulmutallib ya mutu mazalla ke cewa yana tsakiyar wuta allah ba ni daman ceton shi na aka ɗoko shi aka ɗora shi baki bakin wuta yar takalma na wuta amma ƙwallo shi tana ta wasa to kaga dangantaka ba kai su ba ta ba ruwan Allah da cewa kai kai ne zuwa ne inda baka bi Allah ba to kai ba kowa bane ba shi zaka ce man amila salihan min zakarin aw unsa duk wanda ya alheri ko namiji ko mace to shine zai samu zai dace da rahmar Allah subhanahu wataala da haka idan mutun yayi wani aiki na kyama sai ya komo ya tuba to mu mu ji tsoron Allah kar mu taimaka wa shaydan akan wannan mutumin kar mu ci gaba da kallon shi da wannan huska matakar da ya tuba to kuma magana ya riga ya wuce ubangiji aka ma laihi Allah mai gafara ne ya gafarta kai me naka ciki kaga in kace zaka dauki wani tafarki ma zaka daukan maka kanka tafarkin samun zunubi ne to shine mallan yake cewa abin da ya shahi taimakawa shaydan akan dan uwanka kenan dole ne ka nisanci wannan abu mallan ce wa anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu man qadhafa mamlukahu bizina yuqamu alaihi alhadd yawm alqiyamah illa an ya kuna kama kala mutafakun alaihi abu huraira allah ƙarin ra'a gare shi da ya ƙara cewa ya ji da kunnen shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana faɗan cewa man ƙazafa duk wanda ya ƙazahi ya jehi mamlukahu bawanka bawanka ne gashi nan bawanka ne eh sai ka jehe shi bizina ka ce mazinaci ne ko mazinaciya ce saboda ka san kai kake da cewa akan shi ba wanda ya ce wani abu abin da ka hodi akan shi shine abin da za a aiki da shi kuma sannan in ka hodi ba inda ya isa kai ƙara an ƙare sai ka jihe shi da kalma ta zina mazala ce wannan kalmar ta zina da ka jihe shi da ita ba ta sabka in dai bai yi ba yuqamu alaihi alhaddu yawm alqiyama haddin wannan abin da ka jihe shi nan sai an tsayar da haddi gobe kiyama ba bana abu haka ne ya wuce sakaka ko da an wuce a nan gidan duniya to yana can lahira yana jiranka illa an ya kuna kama kala sai dai in abin ya kasance kamar yadda shi ubangidan nashi ya faɗi haka nan ne mazinaci ne ko kuma haka ne mazinaci ya ce to wannan babu wani abu amma in dai aka je aka tabbatar a wannan abin bai yi ba saboda kai yanzu kana ga cewa kai ne uwar shi kai ne uban shi kai ne komin shi bai isa ba in kai magana ya daga to aka je gobe kiyama sai an maka haddi bainal khala'iqi a tsakanin al'ummar duniya gaba daya za maka haddin cewa kama bawanka kasahi wannan adalci na ubangiji subhanahu wataala kenan ba ma dan adam ba hatta da dabobi sai an yi sai an yi sai an yi wannan tsakanin su sai an yi kisasi kowace an bata irin nata haƙƙin dabba mai kaho ta tunguji marasa kaho sai an sai an tara su gaba daya ita ma wacce an mata kaho ta rama yanzu Allah ce musu kunu turaba to ina ga dan adam kai zalunci kace zaka sha shi yasa duk mutumin da zai zalunci wallahi abin tausayi ne kuma ka tausaya wa kanka saboda wani abu ne wanda zaka shige shi wanda ƙarshen shi nadama ne da takaici da wayo Allah kuma wasai in kai sa'a anan ka fahimci haka yau idan ka fasa ka tai haka nan to kuma al'amari ya lalace yanzu ko a kusa kusa misali ka duba mafi yawanci wanda mutum a ce musu yayi mulki kaza yayi mulki kaza yayi mulki kaza ya abin yake kariya tashin hankali ne amma yau aka kada gangan siyasa mutane da za su zo su ce ku zaɓe ni eh tare da cewa duk ga wa'azi nan a gaban idanka ka gani wani daga presidence da aka ɗauke shi gidan kasu aka yi shi wani daga wuri kaza kaza aka yi shi wani daga gidan wuri kaza kaza aka yi shi duk ga sanar suna ta faru amma kuma adam yana ne yana so kuma ya san zalimcin zai kuma za ku zo ku taya shi murna ku taya shi barka ku ce mushi barka an samu an samu wurin arziki kuma kukun san shi barawo ne sata ne zai Allah kiyaye daga ku haɗi mushi maganganu masu zahi ya san cewa wannan zaben shi da aka yi aka ɗora shi waje kaza ko nomination da aka yi aka ɗora shi waje kaza fa wallahi ya kuka da kanshi ya kama jikin shi abin da ya kamata in ba haka ba zai tsaya gaban Allah wannan hadisi yana karantar da mu cewa anna zulmal abid wal khadam walau kana bil kalam zalimtar bayi da masu maka hidima a ce wannan dan aikin ka ne ka dauke shi na maka aiki he ka zalimce shi ka sani koda da magana ne wannan abu yana jayo azabar Allah subhanahu wataala a gobe kiyama sannan kuma wannan yana ƙara bayyana mana izharan li kamali adlillahi ta'ala ƙara bayyana adalcin ubangiji subhanahu wataala dan kana ga cewa akan shi kake anan gidan duniya to gobe kiyama Allah sai ya sakanta mishi babi na gaba malaka cewa tahrimu sabbil amwati bighairi haqqin wa maslahatin shar'iyyatin wa tahdhiru min al-iqtida'i bihi fi bid'atihi wa fisqihi wa nahwi dhalika fihi al-ayatu wal ahadithu as-sabiqa fil babi qablahu babi na 267 malai ce babi ne wanda yake magana akan tahrimu sabbil amwat haramcin zagin matattu mutumin da ya mutu ka ɗauko shi kai ta zagin shi bi gairi haƙƙin ba tare da wani cancanta ba ba wani haƙƙi a kai sane ce kuma wannan babin zai magana akan gaba ta biyu wa maslahatin shar'iyyatin da maslaha na shari'a yake cewa hiya at-tahdhiru min al-iqtida'i bihi fi bid'atihi jan kunne game da koyi da shi wannan mataccen fi bid'atihi kenan wannan maslaha ce ta shari'a batta cikin wannan haramcin zagin nan kar da wani ya kirkiri bid'a a yau ya mutu ya bar ana yi a komo yau a ce abu kaza da wani ya kirkira ka ce an zage shi ba zagin shi akai ba shi sama da ce maka wa maslahatin shar'iyyatin sai ce wa hiya at-tahdhiru min al-iqtida'i bihi fi bid'ati fi bid'ati jan kunnan mutane da yi musu kashedi akan bid'ar wani wa fisqihi ko kuma fasikanci shi an san mutum ne shahararre da fasikanci ko misali ya mutu ya bar wa mutane gado na shan wiwi duk aka zo ranar 29 ne ga watan wane ne za a rika tunawa ba male to wannan babu laihi a ambace shi a yi bayani karara saboda ko mai hutu a hili haka duk mutumin da ya kirkiri wata bid'a ya mutu ya bari ana yi za a ambaci bid'an nan kuma a jingina ta zuwa gare shi a ɗauko masadar ɗin da bayanan da ya yi akan wannan abu a ambata wannan ba laifi bane ba mala ya ce wani hawi zalika da makamantan haka fihil ayatu a cikin haka akwai ayar da ta gabata wanda Allah ubangiji subhanahu wataala yake ambata cewa baya halatta ku cutar da mutane da suke masu imani ne kamar da muka karanta baya sannan kuma wal ahadisu sabiqa da hadisan da suka gabata qablahu kafin wannan kai duka wannan kamar malam yayi a matsayin matashiya yanzu zai kara maka wani abu daga cikin abin da babu a baya wanda yake da alaka da wannan yace wa an Aisha radiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا رواه البخاري عائشة رضي الله عنها take cewa manzala sallallahu alaihi wasallam yace la tasubbul amwat kar ku zagi kar ku aibanta matattu kamar ka ce me yasa manzala ce fa innahum saboda su matattun nan qad afdau haƙiƙa sun kwararu ko sun tahi ilama ƙaddamu zuwa ga abin da suka gabatarwa kansu da kansu wannan abin da suka aikata na ba daidai ba shine yayi kaza shine yayi kaza shine kaza in dai babu wata maslaha ta shari'a to bai halatta gare ka ambata in ma me da kyare shi yaje ya haɗu da abin da ya aikata sai dai ako jan kunne da zama mutane wanda babu lahi a ja kunnen su kun ga wane kun ga yadda ta ƙari kun ga yadda kaza yi kaza yi kun ga yadda kaza aka yi kaza wannan ba laifi bane ba mali ce annahyu an sabbi amwatil muslimina wannan hani ne akan zagin wanda suka mutu musulmai yace amma amwatul kuffari yace amma matattu na kahurai fa yajuzu sabbuhum umuman ya halatta a zage su a aibanta su a musu duk abin da za a musu yace amma wa amma al muayyan minhum fala yajuzu sabbuhum amma ka aibanta wani kahuri ka ce kahuri wani wannan kuma baya halatta mesa malice lihtimali annahu mata musliman yana yiwa kai baka sani ba ya mutu musulmi yana yiwa yana yiwa illa an yakuna mimman nassa shari'u ala mautihi kafiran sai dai wanda nassin shari'a ya nuna cewa wani wa ya mutu yana kahuri malice ka abi lahabin wa abi jahalin kamar irin su abu lahab irin su abu jahal irin su utuba da sauransu wannan shari'a ta tabbatar da me sun mutu kahure wannan danka kama sunan shi ka tsine mishi wannan babu wani abu ka aibanta shi babu wani abu amma mutumin da yake musulmi ne ya mutu iya wasu laifuka shi wanda tsakanin shi da ubangiji subhanahu wataala sai dai wata bid'a ce yake ya yada cikin mutane wannan babu laifi a hutu ai bayani malai yace babu nahyi anil izai babi da ke hani akan hani game da cutar da mutum mai imani qala ta'ala Allah ke cewa allazina yu'zuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina wanda bayanin ta ya gabata duk wanda mai zai cutar da mai imani namiji ko mace bighairi maktasabu ba tare da abin da suka aikata ba ba su aikata abin ba kake cutar da su akan wannan faqad ihtamalu haqiqa ka dokan kanka buhtanan ƙarya da kire wa ithman da zunubi wanda yake mubina mabayyani ka dora ma kanka da kanka wannan kuma haramun ne mutum mai imani karka cutar da dan uwanka musulmi ta kowane bangare malaci wa an abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه متفق عليه عبد الله ابن عمرو ابن العاص الله قال يرضى gare su yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace almuslimu musulmi me yake ne da almuslimul kamil musulmi mai cikakken imani shine man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi shine wanda musulmai suka kubuta daga halishan shi da hannun shi bai yi amfani da halishan shi ba wajen cutar da mutane sannan bai yi amfani da hannun shi ba wajen cutar da mutane ka tabbatar da cewa ta kowane bangare mutum musulmi bai cutu ba ta hanyar ka ka zama to mutum mai kafa kafa akan wannan kar ka saki bakinka ka zazzage shi ko ka aibanta shi ko ka je ka yi ta gulman shi wani makamancin wannan wannan baya halatta sannan ka yi zamanto daga cikin kubutan da musulmai za su yi game da harshen kakka musu ƙarya kakka zazzage su karka je ka riƙa yi da su duk iya daga cikin kubuta mutum ya kiyaye harshen shi ka kiyaye harshenka saboda harshenka makami ne wanda yake da ɓangarori guda biyu ka aikata alheri da shi in ba ka aikata ba ka je ka aikata sharri to tabbas za ka kona kanka da kanka wa yadihi haka kuma hannunka kakkai amfani da shi wajen cutar da masu imani ka ɗauko wani gurin ka rika zuba a hanyar mutane ko ka yi gida ka saki ruwan kawai rika wuce a sama hanyar mutane wannan ya zo da moto ya buga ya fatsun mashi wannan ya yi kaza ya yi kaza wannan ya yi kaza kaga wannan bai halatta ba mutum ya gina gida amma ya kasa gina ramin ramin da ruwan zai shiga ramin da za ka je ka yi bawali iyalinka su yi wane ne a yi wane ne duk azumu a sama hanyar mutane kuma zama ta mutane suna watsa ma junansu wani ya zo wuce a kafa wani ya zo da mota ya taka ya buga ya watsa mashi kaga duka laihi kai tsaye yana koma kan mutumin da shine sababi akan wannan kar kai abin da zaka cutar da masu imani da hannunka ko zama to ka dauki hannunka ka rika zaluntar mutane saboda kana jin ciwo kana da karhi ko kana da mulki ko kana makamancin wannan mazallaci wal muhajiru al muhajir waye muhajir shine man faraka ahlahu wa watanahu ila makanin akhar wanda ya yi hijira mi ake nihi a nan hijira ya ce man hajara ma na Allahu anhu shi ne mutumin da ya ƙaurace wa duk abin da Allah ya hana to wannan shi ne mutumin da ya hijira haƙiƙanin hijira ya zama to abin da Allah ya haramta to ka haramta wa kanka babu zancen cewa Allah ya haramta kaza kuma kana aikatawa wannan baya halatta ga mutum mai imani wannan hadisi yana karantar da mu al-ibtiadu an kulli ma yalhaqu aw yulhiqu darara bil muslimina dole ne mutum musulmi ya nisanci duk abin da zai iya kaiwa cutarwa zuwa ga dan uwanka musulmi ka nisance shi sannan iya daga cikin kamalar musuluncin mutum ya tsabtace zuciyar shi daga dukkan ayyukan zunubai da zama to kenan wannan muhajir din shine ka nisanci duk abin da ke saban Allah subhanahu wataala ne sannan kuma a daidai lokacin da at-tahalli bi da'a ya zama to ka siffanta da yin da'a ga Allah subhanahu wataala abinda aka hana ka ka hannu abinda kuma aka ce maka kai wannan kuma za ka aikata malace wa anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhala al-jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi rawahu muslim wa huwa ba'd hadithin tawil sabaqa fi babi babi fi babi ta'ati wulati al-umuri malaci wannan hadisi daga daga gare shi shi wa kenan abu hore eh abdullah ibn umar ko amr amr abdullahi ibn amr ibn al-as daga gare shi Allah ƙara yarda a gare shi yake cewa manzan Allah tsira da amincin Allah su tafata a gare shi yace man ahabba duk mutumin da yake so an yu zahzaha anin nari a tsiratar da shi daga wuta yu zahzaha ay yub'ada a nisantar da shi daga wuta me ya kamata kai manzan Allah yake cewa yudkhala al-janna yanzu an nisantar da kai daga wuta kuma daidai lokacin da za a shigar da kai gida aljanna to ga hanyar na faltatihi maniyatuhu mutuwarka ta zo maka wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir kana kan halin imani da Allah da ranar ƙarshe wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta wa ubangijinka har yaqini ya zo maka shine me shine mutuwa to mutuwa ta zo maka kana mai imani da Allah wannan imani da Allah karatu ne mai zaman kanshi ba kawai abin da za ce imani da Allah a ce mu duk mumune dama akwai bukatan ka tabbatar da me yake tabbatar da imani da Allah saboda akwai abin da yake tabbatar da shi akwai kuma abin da yake ruguje shi sannan kuma ka yi imani da ranar lahira cewa lalle akwai kiyama duk mutumin da ya kasance haka mazala ke cewa kenan idan kana so a nisantar da kai daga wuta a shigar da kai aljanna mutuwa ta same ka kana mai imani da Allah da ranar lahira sannan kuma daga cikin abin da za ka ƙara walyati ilan nasi ka je wa mutane allazi yuhibbu an yu'ta ilaihi da irin abin da kake so su zo maka da shi kana so a kyauta maka baka so wani zalunce ka baka so wani ha'ince ka kar ka zalunci kowa kar ka ha'inci kowa yanda baka so a zage ka kar ka zagi mutane yanda baka so a maka kaza kar ka mutane shine ma'anan wal ya'ti ila nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi yana ka zo musu da abin da kai kana so kai ma a zo maka da shi to ya zama to wannan abin da shine zaka zo musu malice rawahu muslimun wa fi wa huwa ba'd hadithin tawilin sabaqa fi babi ta'ati ulati al-umur wannan kenan bangare ne na wani hadisi mai tsawo wanda ya gabato a baya a cikin babin da ke magana akan da'a ga shugabanni malice wannan hadisi yana karantar da mu al'amru bil mudawamati was sabati al iman umurni akan dawwama da tabbatuwa akan imani saboda kaga mutuwa ta zo maka kana cikin halin imani dole sai ka kahu ka jajirce kai wannan qul amantu billahi summa istaqim ka tsaya akan wannan sabatin nan alal imani wa salihil a'mali da ayyuka managarta yace hatta hatta ya'ti hatta ya'tika al-maut har mutuwa ta zo maka kana kan wannan halin shi Allah ce wala tamutunna illa wa antum muslimun sannan wannan hadisi yana karantar da mu da'watul muslimi ila mu'amalatin nasi bimithli ma yuhibbu an yu'amiluhu bihi ana kiran duk mutum musulmi mai imani yanda kake so a kyautata maka kai ma ka kyautata eh yanda bakka so a muzanta maka to karka muzanta wa mutane ko da hannunka ko da halshenka wannan da sai inda za mu fahimce su mai ake da su kowa zai zauna lahiya malice babi na 269 babu nahyi ani tabaghudi wat taqatu'i wat tadaburi babi da zai magana akan hanin at-tabaghud at-tabaghud min al-bughd ne kyama hani akan kar ku kyamaci junanku kuma wasu imani wattaqatu kar da ku yanke wa juna kawai wani bat a neme shi a rasa kawai yanke wa mutane ba ku san laihin tsaye ba ba ku san laihin zaune ba baya halatta saboda zaka sanya damuwa a cikin zukatan masu suke mu'amala da kai za su ji sun damu me yasa wani ya kaza ya kai wani ya kaza sannan kuma haka wattadaburi attadabur shine juyawa juna baya shine shi ya can kai kai can ai ayaga ba ruwan kowa da kowa alhali kuma kuna nan a matsayin ku na musulmai masu imani baya halatta ku haka nan saboda wanda yana kawo cakulkulo cikin zamantakewa kusata da juna a taqatu yankewa juna sannan kuma da abin da ya zaba ma juna baya malam ya bude wannan babi da fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun Allah ya ce ya kuma su imani innamal mu'minuna ku masu imani ikhwatun ɗan uwan juna ne kai dan uwana ne ni dan uwanka ne a addinance yankuntakar da ta hi ƙarhin yankuntaka ta jini a cikin abin da ya shayi tahiyar addini Allah ce to ku yankun juna ne kina ka kakku kyamaci juna kakku yanke wa juna karku ba juna baya wa qala ta'ala Allah yake cewa game da halin masu imani azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin masu kaskantuwa ne da nuna rishin girman kai masu tausayi ne alal mu'minin akan ƴan uwansu masu imani wannan shine halin mutum mai imani duk abin da zaka ji ba daɗi to zai yi kokari ya kiyaye wannan abu kada aikata maka shi Allah ce a izzatin alal kafirin su masu imani masu kaushin hali ne da tsanani akan wanda suke kafirai ne amma tsakanin su ha ruhama ubainam masu tausayin juna ne shine malai kawo fadar Allah subhanahu wataala Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad manzon Allah ne tabbatarwa wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da shi sunewa sahabbai da wanda ya bi hanyar sahabbai zuwa tashin kiyama ashidda'u al kuffar masu tsanani ne da kaushin hali akan wa akan kahurai ba sa raga musu a shidda'u alal kufari ai ghilazun alaihim masu kaushin hali ne a kansu amma fa tsakaninsu masu imani ruhama ubainahu Allah ce masu tausayin juna tsakaninsu ay yatarahamun wa yata'atafuna bainahum suna tausayawa junansu ba sa muzantawa juna kai mai imani shi mai imani ka sa shi cikin halin kumci ko kuma kawai ka ɗauki wani salo ka yi tama mutane muzirrai ba su ji ba su gani ba haka bai kamata ba a rika cewa ne lahiya ko an maka wani abu ne ta ga bai kamata ba a matsayinka na mai imani bai halatta a gare ka haka ba mai imani dan uwanka tausayin shi zaka rika ji me ruhama tausayawa sannan kuma da ta'aquf kaiwa makura wajen tausayin har matakin da za ka rika jin cewa in wani abu ya same shi na ba daɗi kai ya samu misali a ce wani ya shiga wata matsala Allah kiyaye ya kasa yin barci to kai ma kana can ka kasa yin barci haka ake tsakanin masu imani amma ba kai ba ka zo ka rika kirkiran wasu abubuwan da za ka yi ta sa masu imani cikin damuwa wannan baya halatta malik wa an anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه أنس ابن مالك ألا قال الرأى غريش يكيشيوا للي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ياتي لا تباغضوا كردكوي كامة جونا مي هكذا أي لا تفعلوا ما يؤدي إلى البغض بالقلوب kar ka rika yin abin da za ka sa mutane su ji cewa suna kyamaka a cikin zuciyarsu ya zama to yanzu misali ta haɗin riƙab tsatsallaka mutane ran juma'a ka ce sai kawo samun fari za ka zauna ai mazalla ya hana ko wata rana mazalla yana hudu ba wani mutum ya zo kawai ke ɗaga kafa yana yadda tsakanin mutane mazalla ce mashi ijilis zauna inda kake faƙad azaita haƙiƙa ka cutar da mutane me yasa saboda wani abu ne wanda yana sa mutane su ji suna kyamaka a cikin zuciyarsu shi iya daga cikin ma'anar la tabaghadu kar ku yi haka nan to banda wannan kuma duk wani abin da kasancewa zai iya kawo damuwa ka ji tsoron Allah kar ka kashi cikin al'ummar musulmi har wani ya ji jin cewa yana kyaman wannan abin da kake aikatawa har yayi na su zuwa ga rika kyamanka alhali kai kuma dan uwan shi na imani wanda ga yana koya mana zamantakewa akan kowa ya daidaita yadda zai zamna saboda kar wani ya cutar da wani mazala ke cewa bayan la ta baghadu sai ce wala ta hasadu kar da ku hasada ay la yatamanna yanna ba'dukum zawala ni'mati akhihi kar da dayan ku ya rika burin ina ma ni'imar da wani ta samu wannan ni'imar ya zamanto ta gusa wani ya samu kaza sai ka shiga cikin halin kumci da bakin ciki ina ma a ce abin ya lalace wani kaiwa ma zai ya kawo ya hada wasu abubuwa so yake wannan abin da wane kawai ya samu ya lalace shine iya kwanci hankalin shi wannan hasara kenan mugun ciwo mai kashe mai kashe mai yin shi duk wanda ke shi zai kashe kanshi da kanshi Allah Allah kare mu hasada mutumin da yake nan kwanan bayan an yi magana akan hasada ko da saboda suke kawo ta da duk mutumin da yake hasada kai tsaye kana a taken ubangiji ne me yasa Allah ka ba wani dan mi dan mi wani ba ni ba kenan Allah bai iya ba subhanallah kane ma Allah yana da khaza'inu samawati wal ardi kana shi ne yamma don dan tsungulu abin da aka tsungura ma wani zai tsara maka hankali kai ka roki ubangiji ya baka kai ma ka roki Allah ya baka kuma wanda Allah ba shi ka roƙan mushi Allah Allah sa a mora haka ake yi amma zaman to kawai kun yi wani gungu ko kayi wani gungu kawai kai ku ɗan ƙuƙuda ne kawai bukkwa so wani ya ci gaba in kasuwa ce haka ne in aiki ne haka ne in wani abu ne haka ne ya aka yi wani samu kaza ya aka yi zama kaza ya aka yi kaza ya aka yi kaza har a rika kama ganganu wanda suke basu da daɗi bayan kayi hasada kuma sannan ka biyo baya da ƙage da ƙariya akan wannan mutumin da sharri kai kai kai ya aka kuju inda ke samun kudi ma an yaba wata mu'amala bai ke ta banza Allah kiyaye to Allah manzo Allah ke cewa la tahasadu kar kuma junan ku asada fadlullahi ne yu'tihi man yasha kuma in ya bada ba kai ba ba ƴan ango ku ba ƴan garin ku ba ba ƴan jihar ku ba ko wannan ku duka ƴan duniya su haɗu duniya kakam ta haɗu bata isa ba ta ture wannan abin da Allah ya bashi sai dai ku hallaka ku lalace ku balbalce a wajen cewa sai kun yi kokarin raba shi da wannan abin Allah sai ya hallakar da ku ya lalata muku rayuwa ku gabaki daya saboda abin da Allah ya ne wani bai isa bai hana kana bata ma kanka lokaci wani Allah ba shi kaza Allah ya ba shi ikon moran abin da yin abin da ya kamata la ta hasadu mazalla ce kar ku yi hasada tsakaninku saboda hasada yana lalata abubuwa wala tadabaru haka kuma manzo sallallahu alaihi yake cewa wala tadabaru at-tadabur yakunu bil ajsadi kar ku ba ma junan ku baya idan to kana kallon shi kawai sai ka kai ka kanka eh wai ga kaga abin kyama kuma musulmi ne yo ai tun da ya kasance musulmi dole ne ka so shi ba zaki kake ba kake da ba ba zaki kake da ba ka ce ai wannan ni shi ni da shi shikenan kawai in ka gaishe ba sai ka kawar da kai to wannan shine at-tadabur yana kasancewa da gangan jiki ne wannan haramun ne mutum musulmi ya haɗin ɗan uwan shi juya mushi baya i'radan anhu ma wala ce wal maqsudu huna al i'rad wa taqatu ka yanke ka juya mushi baya ka nuna cewa ba'i da shi wala tadabaru sai ce wala taqatu kar da ku yanke wa juna ka saba kana zuwa wuri kaza ana hira da kai ana kaza ana ayyuka alheri kawai sai ka kawai ka ce ka fasa lahiyawa ne kuma ka kin bayanin komai in akwai matsala sai kai bayani ka ce saboda akwai matsala kaza akwai matsala kaza da haka ina ga gunda in janye ko kuma a matsala kaza da matsala kaza ya kamata a samu a yi rigidan abu a gyara shi ko kuma abu kaza ya kamata a yi kamar tattaunawa za ku yi ba haka ba kawai a waye gari kawai sai a kafasa kafasa kawai don mi kafasa kai ka san fasa wanda za ka yi kai tsaye zai sanya damuwa a cikin zukatan mutane masu imani yan uwanka baya halatta wala taqatu kar da ku yankewa kar ku yankewa ku yankewa wannan ku yanke juna ya zama to kawai kowa ya ba ya bigi gaban kanshi misali ya ce wa kunu ibadallahi ikhwanan ku zamanto bayin Allah ka duwa fa bayin Allah wannan kalma ta ishe ka ta jayo hankalinka ka bar dukkan wani kyama ko hassada ko juya baya ko yankewa ka bari don ka zo ka shiga wannan ma'anar maganar da mazalla an bayan bata cewa ibadar lahi bayan Allah ikhwanan ɗan uwan juna sai mazalla ya ƙara mana da wani ladabi na gaba ya ce wala ya hillu li muslimin baya halatta ga mutum musulmi an ya hajjura a kahu fauka salasin ya ƙaurace wa ɗan uwan shi musulmi ka ƙaurace mashi kullum an ganka kawai ka fusata ka ce wurin ma ka fasa zuwa alhali ba wani abu aka yi misali a ce wuri ne an yi wani banna an yi wani kaza an yi wani kaza abubuwan da suke saba ma Allah ne ko wuri da wani Allah baya so a tai kaga dama ba irin wannan ake ne ba ana ne wurin da wuri ne na alheri aikin alheri haka kawai ana zaune rana kai tsaka kawai ka ka yanki babu kai ka kaurace wa ko ko mutum musulmi guda ka kaurace mishi sama da kwana uku ba ruwanka da shi alhali kuma tare kuke mu'amalar rayuwa kowane lokaci mazala ce kar da ɗan uwan kar da ɗayan ku yi haka an yi hajjura a hagu ka bar ɗan uwanka fauka sala kana da dama amma kai wuce kwana uku eh kare wuce kwana uku za ka ladabtar da shi ya gane wane ne kai ya gane wa kaza ya gane duka an baka awa awa 72 sosan duzena in ya wuce wannan kuma to an shiga matsala eh ka shiga inda addini kuma bai baka wannan dama ba wannan hadisi yana karantar da mu abubuwa kama haka abu na farko annahyu an hadhihi al-umur allati tuaddi ila al-furqa wash-shatat wad-da'f bayna al-muslimin hani akan waɗannan halayen na abin da ya shahi amma juna hushi haka kawai mutum ya ɗauki hushi ya ɗora mutane shi hushi yake da kowa ba haka a cikin rayuwa musulunci ba haka ya karantar da mu ba in dai za ka shiga cikin jama'a to wajibi ne ka sabbara zuciyarka wani zai maka wauta wani zai maka ba daidai wani zai maka kuskure wani zai maka kaza kuma kai ma za ka ma mutane kai ka taɓa zamani kai kaɗai ne ake ma a kai ma kana abin da mutane ba daɗin suke ji ba haƙuri za su kuma kai ma haƙuri za ka sai a zauna lahiya amma kowa ka ce kawai aka taba shi ma ya ja daga wani an taba shi ma ya ja daga to yaushe za a zauna ba za a zauna ba za a kasance kullum cikin zargin juna da yi da juna kuma har a ji a shiga wani abin da ba shi ba kar ku yi hasada mazala ce kar ku juya wa ƴan uwanku baya haka kuma kar ya zaman to kun samu yankewa a yanke tsakanin wani da wani a ce wani kullum tare ake ganin su da wani amma yau kawai rana ta tsaka komi ya sauya kuma la'alla ma ba a san ba dalilin da ya sa ka yi kawai haka nan wanda baya halatta saboda wannan yana kawo rarrabuwa tsakanin musulmi yana kawo rauni a cikin musulmi rauni ne dole zai kawo muku rauni zai kawo muku rarrabuwa ya zama to kalmar ku ba a haɗe take ba saboda wani yayi gabas wani yayi yamma wani ya gusu wani yayi wannan alhali in kuka zo kuka haɗo je guda za ku yi injazin abin da in arabe kuke ba za ku iya yin shi ba sannan wannan hadisi yana karantar da mu haramcin kaurace wa mutum musulmi da fasa yi mishi sallama da kawar da kai akan shi saboda kwana uku kana dawa ka dan yi wani gumjin ka kawai kwana kwana biyu kwana uku amma bai bai halatta gare ka wuce kwana uku na wannan shine karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma kowa daga cikin mu ya ji tsoron Allah ya zamanto mai bin abinda abinda addini ya ambata ba abinda ranka yake so sau da yawa mutum zai biye wa abinda zuce shi ni za a ma kaza ni za a ya za a mun kaza ni ba na haƙura ba ba na da wannan bai halatta ba malaci wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala tuftahu abwabul jannati yawm al-ithnain wa yawm al-khamis fayughfaru likulli 'abdin la yushrik billahi shay'a illa rajulan kana bainahu wa bain akhihi shahana'u fayuqalu unzuru anziru فيقال أنزروا هذين حتى يصطلحا أنزروا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم وفي رواية له تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين وذكر نحوه مالك تاوانا حديث أبو هريرة الله قال الرأى قريشة كتوا مازال سيرا أمج الله استبطى قريشة أنا بودي قوهوهن الجنة رانا اللي درانا الحميش fayyukufaru li kulli abdin za a gafarta wa kowane bawa wanda la yi shirku billahi shay'a baya shirka illa rajulan sai in kaga baka shirka kuma ba a gafarta maka ba to sai mutumin da kana bainahu wa baina akhihi ya zama to tsakaninka da kai da dan uwanka musulmi akwai shahana akwai kin juna akwai adawa shahana ma'anahu adawa adawatan wa baghdha da adawa ƙin ƙiyayya da kuma abin da ya shahi ƙyamar juna in akwai tsakaninka da kai da wani kowa ya ja daga yana dole gane ni wani ne kuka haka nan fayuqalu sai Allah sai a ce an ziru adakata adakata wa hazaini waɗannan guda biyu hatta yasliha har su shirya tsakaninsu a ƙara cewa an ziru hazaini hatta yasliha adakata wa waɗannan har a ga cewa sun sulhunta tsakaninsu kenan a dakata musu a mera su baya a gafarta wa kowa amma su wannan guda biyu Allah ce a bar su a jinkirta su to wannan kuma kowace litin da kowace da kowace da kowace alhamish yanzu mutum nawa zaka samu ambata maka yau shekara kaza yana gaba da wani to kaji hagga da yake subhanallah shekara da shekaru me mai tsafi a ciki dan mi zaka dora maka kanka wannan lahin mu'amalar rayuwa ba a ce dole sai ka mu'amalance shi ba amma kaka kyamace shi in kun zo ku gaisa kowa saki huskan shi a gaisa in wani abu ya tashi wanda za a za a karfafi juna ka karfafe shi ya karfafe ka amma ba dole ba a ce ba dole kun zo kun ca kun hadu kun yi mu'amala ba lahi bane ba ka yanke mu'amala da wani amma babu zancen gaba babu zancen gaba shi haraka shi kake harkar ka amma kuna nan wannan imanin da ya hada ku ba abin da ya saki amma kawai kowa ya gum kowa so yake wayas wai a gane shi wane ne to an kai an gane kowa ya kai an zo litinin an ɗauki bayi aikin bayi duk an kai an buɗe ƙofin aljanna duk sun shiga kai kana sa an jinkirta ka ana ce a bari a bar shi wannan har a gane shi waye kinta ba yanda kace a bari ana a gane kai waye can ma an barka ana ce bari a bari a ga ya ne Allah ce yayi to a irin wannan kuma aka samu wani sai ka je ka mishi sallama duk in kuka haɗu za ka mishi sallama in ka iske shi a wuri za ka mishi sallama za ka ba shi hannu in ya ga dama ya amsa in ya ga dama kare amsa in ya ga dama amsa sallama ka in ya ga dama kare amsa aikin da Allah ya ɗora maka kasabki kasabki yi sallama inda babu kuma sallama ake in bai amsa ba akwai mala'iku za su amsa maka da su da shi waye mafi alheri su da ka ci gaba kan ba ya dame ka ka ɗoki cewa sallama da gaisawa ibada ce Allah ne ɗora maka shi ka wuce wajen tun bai amsa har yau kai inda zai amsa in ma bai amsa ba shi sani kai dan ka zo kai sallama ka sabki abin da Allah ɗora maka malai ce rawahu muslim wa fi riwayatin lahu tu'radul a'malu ana bujuro da ayyukan bayi zuwa ga ubangiji fi kulli yawmi khamisin wa thnain a dukkan ranar alhamishi da ranar litinin sai ambaci sauran hadisin kenan in banda wanda suke kyaman juna suke suke suka ja suka ja layi eh kowa ya koma gehe ya tsare Allah kiyaye kuma duka abin da ke ka irin namu son zuciya ne kawai mutum ya biyo abin da zuciyar shi take raya mishi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah na'am